إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة jama'a masu sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na tarihin annabi zaɓaɓɓe wanda ta cikinsa ne shek aminu ibrahim daurawa ke ba mu tarihin manzan allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin littafin arrahekil maktum wanda aka rubuta shi bayan bincike mai zurfi a game da tarihin rayuwar manzan allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam مع العصاة وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة وذكرك يا رسول الله زاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سطع وهديك مشرق في كل ذات To kamar da yadda masu biye da mu a cikin wannan shiri ke ji a shirye-shiryenmu da suka gabata har ila yau mai wannan littafi na shimfiɗa ne a game da yadda halayen larabawa suke a zamanin da kafin haihuwar manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma zuwan addinin musulunci. Kun ji abubuwa iri-iri da malam ya rika karanto mana da mai wannan littafi ya gabatar na yadda larabawa suke abubuwa na camfe-camfe da tsafe-tsafe da makamantansu. da kuma a wannan gaba muke sa ran malam zai dora daga inda ya tsaya a shirinmu da ya gabata.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله ما سبيه دمو أتكي وانا شرينا تاريخ النبو زاببي من tsaya inda malai yake gaya mana irin soki burutsu da al'adu da camfe-camfe da tsafe-tsafe da shirkoki wanda ake a zamanin jahiliya kafin Allah ya azurta su da hasken addinin musulunci wanda mu ma muka samu Allah ya ƙara tabbatar da mu a cikin addinin musulunci kana ahlul jahiliya ala zalika wa fihim baqaya min dini ibrahim Allah ya ce mutanen jahiliya sun kasance a bisa wannan al'adu da muka faɗa da soki burutsu da irin wannan camfe-camfe da tsafe-tsafe amma duk da haka a cikinsu akwai waɗanda suka wanzu akan addinin annabi ibrahim lam yakunu qad tarakuhu kullahu basu yi watsi da addinin annabi Ibrahim ba gaba daya mithlu ta'zimul bait kamar misali sun ci gaba da girmama ɗakin Allah suna ganin kimar ɗakin Allah wat tawafu bihi suna dawafi da ɗakin Allah duk da haka wal hajj wal umra wal wuqufu bi arafa wal muzdalifa sun ci gaba da wato yin dawafi da aikin hajji da umara da tsayawa a filin arfa da kwanan muzdalifa wa hida'ul badan da kuma bayar da raƙuma na alkyauta da sadaka da hadaya ga mutanen maka domin a yanka a can wa inna ma kanu qadibta da fi zalika bid'an kawai abin da suka yi shine sun kirkiri wasu abubuwa fararru sun ƙara a cikin wanda aka sa su min ha daga cikin abin da qurayshawa suke a zamanin anna qurayshan kanu yaquluna qurayshawa suna cewa nahanu banu ibrahima wa ahlul harami suka ce mu dai mu ne ‘ya'yan annabi Ibrahim, suna takama da babansu annabi Ibrahim, kuma mu mutanen harami ne, wa wulatul baiti mu ke kula da ɗakin Allah, wa ƙatsino makka mu ne mazauna maka haifafu mu ne ƙurashawa, wa laisa li ahadin min al'arabi mislu haƙƙina wa manzilatina, babu wani daga cikin larabawa wanda yake da haƙƙi irin namu ko yake da matsayi irin namu. Wa kanu yusammuna anfusahumul humsa suna ma ambatan kansu da suna masu tsananin kishin addini wato Homs daga Hamasa to waɗanda suke da tsananin kishi su ne masu kishin addini falayan bagilana an nakhruja min al-haram ila al-hilli dan haka matsayin mu ya kai ba za mu fita daga harami mu tafi inda ba harami ba fakanu la yaqifuna bi arafa da aka ba sa tsayawa a arfa wala yafiduna minha ba sa tahowa daga can arfa din wa inna ma kanu yafiduna min al-muzdalifa daga musdalifa suke tsayawa ba sa isa filin arfa suna gawai mutane gama gari su ne za su fita su tafi can filin arfa amma su manya ne suka yi wa kansu guri a nan suke tsayawa wa fihim anzalallahu ta'ala thumma afidu min haythu afada nasu wastaghfirullah saboda su ne Allah ya saukar da yake cewa sannan ku taho daga inda mutane suke tahowa suratul baqara aya ta 199 daga cikin wannan waminha annahum qalu la yanbaghi lil humsi baya halatta ga wanda yake dan hamasa wato dan shawa an yi aqito al aqita wato ba za su yi cikui ba cikui irin man nan da ake kawo mana na raƙumi wanda ake hada shi da mazarƙwaila ake ci to su ba sa yin wannan wala yasla'u athamana wato ko ba sa zare kakide wato mai daga jikin madara kamar yadda ake kada madara a cire man shanu to su ba sa haka wahum hurumun in suna cikin harami wala yadkhulu baitan min sha'arin haka ba sa shiga wato ɗakin da aka yi shi da gashin dabba wala yastadhillu haka ba sa shiga inuwa yanistadhallu inda za su shiga inuwa din illa fi buyutul udumi sai ɗakin da aka yi su da fata ma damu huruman mutuƙa suna cikin wato harami duk waɗannan dokoki ne da wani matsayi da suka ba kansu domin su ƙara wa kansu kima fiye da sauran mutane أنت قداسة إما استحلت فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة wamin ha daga cikin wannan al'adu dai da aka tarar annahum qalu la yanbaghi li ahli al-hill baya halatta ga waɗanda suke wajen harami an yi akolo min ta'amin ja'u bihi min al-hill ila al-harami ba za su ci abincin da aka zo da shi daga wajen maka aka shigo da shi maka to wanda suke ba ƴan makan ba ba za su ci ba za ja'u hujjajan aw umaran in sun zo a lokacin hajji ko a lokacin umara to ba su da haƙƙi su ci irin wannan abincin sai su kaɗai wamin ha daga cin al'adunsu annahum amaru ahalal hilli Allah ya tsofu bilbaiti sun yi umarni ga duk wanda yake wajen maka to in zai yi dawafi ba a yadda ya dawafi ba iza qadimu awwal dawafihim illa fi thiyabil humsi wai ba a yadda in ka shigo maka za ka yi dawafil qudumi ba to ba za ka yi da tufafin ka ba sai dai ka ari tufafin wato waɗannan kabila na Qurayshawa da suke kira kansu Homs wakalatul humsu yahtasibuna ala nas haka sun kasance suna wato lissafawa mutane irin wannan cewa sai dai ka nemi wani ka ari kaya a gurin sa ka je kai wannan ibadar amma kai ba za ka yi ba yutir rajulur rajula thiyaba yatufu fiha sai dai wani mutum ya ba wani aran tufafinsa shi da yake cikin maka ya ba da aran tufafinsa ga wanda yake wajen maka ya dawafi da shi wato til mar'atul mar'ata thiyaba haka nan mace za ta ba uwarta mace aron tufafi ta yi dawafi da shi ta tsofu fiha fa iza lam yajidu shay'an idan mutum ya rasa wanda zai bashi aron tufa din fa kana rajulu ya tsofu na uratan har sai ta kai ma ana dawafin tsirara idan mutum ya rasa kenan wanda zai bashi aron kayan da zai dawafi da shi kuma yana son ya dawafin ya rasa aboki a cikin maka da zai bashi aron tufafi to fa sai dai in yana so yayi tsirara wa kanatil mar'atu tadau thiyabaha kullaha illa dir'an mufarrajan suma ta tsofo fihi to ita mace in ta rasa wanda zai ba ta aran tufafin da za ta yi amfani da shi to sai ta sanya wato wani tufa da take sanyawa mai kamar durwa wato kamar an yi kunzugu kenan mufarrajan wanda za a dan buɗe shi suma ta tsofi sai ta dinga ɗawafi da shi wata ƙulu tana cewa alyawma yabdu ba'dahu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhilluhu take cewa yau wato shashin jikina yana bayyana ko dukansa abin da ya bayyana ɗin to ba zan halatta shi ba wato gashi dai rabi tsirara rabi da tufafi a jikinta to shine take ɗawafin tana wannan wato waka cewa dai gashi an yi shiga ta rashin mutunci kuma wannan al'ada ce kaɗai ta sa haka wa anzalallahu fi zalika ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin saboda wannan ne a soke waccan al'ada ta yin dawafi tsirara Allah ta'ala ce ya ku ‘yan adam ku riƙi ƙawarku inda kulle masjidin wato in za ku tafi kowane masallaci to ku yi kwalliya ku yi ado ku sa tufafinku ku daina wato dawafi tsirara suratul araf aya ta talatin da ɗaya fa in takarrama ahadun minar rajuli wal mar'ati fatahu fi thiyabihi allati ja'a biha min al-hilli alqaha ba'da tawafi wala yantafi'u biha huwa wala ahadun ghairahu to idan wani ya karamci wato ya ƙi ya ɗawafin tsirara namiji ne ko mace ya ɗawafi cikin tufafinsa waɗanda ya zo da su daga wajen maka to in har ya yi hakan to waɗannan tufafin sai dai ya watsi da su ba zai ƙara amfani da waɗannan tufafi ba haka wani ma ba zai amfani da su ba wato kenan doka suka sa cewa duk wanda yake wajen maka in zai ɗawafin ƙudumi ba zai amfani da tufafinsa ba sai dai ya ara daga cikin mutanen maka waɗanda ake kiransu homs to idan ya rasa aro to sai dai ya ɗawafin tsirara ko kuma ya yi ɗawafin da tufafinsa amma in ya gama ɗawafin sai ya zubar da tufafin ba zai amfani da su ba wannan fa duk ba doka ce da Allah ya saukar ya ce ai haka ba duk ƙare-ƙare ne na irin nasu
تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سطع وهديك مشرق في كل ذات وما لجنان عامل من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات ومنها أنهم كانوا لا يأتون بيوتهم من أبوابها في حال الإهرام islami daga cikin al'adu da camfe-camfe da suka fito da su a wannan lokaci shine ba sa zuwa wa gidajensu ta kofa idan suna halin harami in mutum za shi gida sai dai ko dai a yi masa wata huda ta bayan gida ya shigo ta ciki ko kuma a sa masa tsani ya hauro haka suke yi balkanu yan ƙubu na fi zuhurul buyuti na ƙaban sukan yi rami ne wato su kofa su huda garu a dinga shigowa ta nan yadkhuluna wa yakhrujuna minhu idan za su shiga su shiga ta nan za su fita su fita ta nan wai saboda suna cikin halin ihrami baya halatta ka shiga gida ta bakin kofa sai dai ka shigo ta ta haure ko kuma ka yi wani kofa ka dinga shigowa ka yi wata huda ko ka yi wani rami sai ka dinga fitowa ta nan wa kanu hasibuna zalikal jafa'a birran sun kasance suna ɗaukar wannan jafa'in da suke yi na saba Allah wani aiki ne na nagarta ma kamar wani abin alheri ne wa qad naha anhu alqur'anu qur'ani kuma ya hana yin wannan shirman qala allah ta'ala wa laysa albirru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakin albirra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun suratul baqara aya ta 189 Allah ya ce ba cikin nagarta ku je ma gidaje ta baya sai dai nagarta wanda ya ji tsoron Allah ku je ma gidaje ta ƙofofinsu yadda aka saba shiga gida ku ji tsoron Allah don ku rabauta kana hazihi diyanatu waɗannan addinai diyanatu shirki wa ibadatul ausani wato na shirka da kuma bautan gumaka wal itiqadu bil auhami wal khurafat da kuma kudire waɗannan hauma hauma da irin waɗannan soki burutsu hiya diyanatu sa'ida fi jaziratul arab shine addinin da ya mamaye dukkan jaziratul arab وقد وجدت اليهودية والنصرانية والمجوسية والسائبية سبلا للدخول في ربوعها wannan ne yasa Yahudawa suka samu ƙofar shiga cikin Larabawa haka Nasara su ma suka shigo Maguzawa suka shigo da kuma aƙidar Sabi'iya su ma suka shigo duk suka samu ƙofar shiga cikin gidajen Larabawa har aka samu wasu suka shiga addinin Yahudanci wasu suka shiga Nasaranci wasu suka shiga Maguzanci wasu suka addinin sabi'iya waɗanda suke bauta wa taurari da kuma wasu kayayyakin shirme. Wali Yahudi daurani alal aqal matsaluhu ma fi jaziratul Arab. Yahudawa suna da dauri wato suna sun samu damammaki guda biyu waɗanda suka aiwatar da su a ƙasashen Larabawa. Wato Yahudawa sun danno cikin Larabawa da wuri saboda sun karanta a littattafansu cewa za a haifi wani a yankin Larabawa. wanda shi ne annabin ƙarshen zamani kuma ba jinin Yahudawa ba ne. To sun karanta wannan sun yarda gaskiya ne, to shi yasa suka zo don ɗayan biyu ya faru ko ɗayan uku ya faru. Imma dai su zo su yi auratayya da larabawa ta yadda wato wannan in zai fito ɗin ya fito ta jininsu. Wa imma su riga shi zuwa gurin su mamaye gurin ta yadda in ya zo zai zama mabiyinsu. wa'in ma kuma su yi dabaran ma da za su kashe shi tun kafin ma ya zama annabin to duk waɗannan abubuwa shi ne dalilin da ya danno da su cikin ƙasashen larabawa da wasu dalilai da malam zai mana bayanin su a gaba
وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات الأول هجرتهم في أحد الفتوح البابلية والآشورية في فلسطين daga cikin dalilin dannowar Yahudawa ƙasashen Larabawa akwai yaƙuƙuwa da aka yi ta yi da buɗe-buɗe tsakanin wato yaƙin Babiliya da Ashuriya a yaƙin Palestine wa na sha'a an daghti alal Yahud wanda wannan ya jawo aka tsananta wa Yahudawa aka takura musu wa an takhribi biladihim aka rugurguza garuruwansu wa tadmir haikalihim aka rushe wato ɗakin bautarsu ala yadil malik bukhtun nasar wanda buktun nusar ya rushe wato haikal gurin da suke bauta ya rushe shi gaba ɗaya a shekara ta 587 kafin haihuwar annabi isa wasa ba aktharahum ila babila kuma ya ribace wasu ya farauce su ya mai da su fursunonin yaƙi ya tafi da su zuwa yankin babil anna qisman minhum hajar al bilad al palestiniya ila al hijaz wannan ya jawo da yawa daga cikin yahudawa suka kauracewa yankin palestine suka dawo yankin hijaz watawattana fi rubu'iha shamaliya suka samu gindin zama dama su yan kama guri zauna ne suka samu gindin zama wato bangaren arewa da jaziratul arab a dauru sani wato dama ta biyu da yahuda suka samu yabda'u min ihtilalir roman li falastin shi kuma ya fara ne daga mamayar da rumawa suka yi wa falastin bi qiyadatu taitas ar-rumani ta hanyar taɗasar romani shekara ta saba'in bayan haihuwa annabi isa a ƙari na sha an daƙtar roman alal yahud wannan kuma shi ya haifar da tsanantawa da musgunawa da rumawa suka yi wa yahudawa wa an ta haikali suka rushe wannan wato ɗaki na bauta yahudawa wata damirihi suka rugurguza shi an na ila adida minal yahud rahalat ilal hijaz wanda wannan ya jawo kabilu da dama daga cikin larabawa suka ƙaurace suka yi gudun hijira suka dawo hijaz wastaqarra fi yathriba wa khaybara wa taima suka samu gindin zama suka zauna wasu a madina wasu a khaybara wasu a taima wa ansha'at fiha alqura wal atama wal qila suka samu damar kafa garuruwa suka yi wato katangu da ganuwa suka kuma yi garuruwa wurin zama وانتشرت الديانة اليهودية بين قسم من العرب wannan ya jawo yaduwar addinin Yahudawa a cikin wani shashi na Larabawa an tsariki ha'ula ilmuhajirina wannan ya faru ne ta hanyar waɗancan Yahudawa da suka yi ƙaura suka dawo yankin Larabawa wa asbaha laha sha'anun yuzkaru fil hawadis siyasiya allati sabaqat zuhur al-islam wa asbaha laha sha'anun aka wayi gari Yahudawa suna da wani babbar dama wacce ake ambatanta a cikin tsarin gudanar da siyasa wacce ta gabaci zuwan addinin musulunci wato sun yi tasiri a cikin kasuwanci da sana'a da zamantakewa dole zaka ji ana ambatan Yahuda a wannan yanki wallati hadasa fi sadrihi wacce ta faru a farkon musulunci wa hina ma ja'a al-islamu kanat al-qaba'il al-yahudiyyah al-mashhura lokacin da addinin musulunci ya zo to akwai ƙabilu na larabawa waɗanda suka shahara sanannu ne daga cikinsu akwai khaibar akwai nadir akwai mustalak akwai ƙuraiza akwai ƙainuka akwai yahudawan da ke zaune a khaibara akwai waɗanda suke banu nadir akwai banu mustalak akwai banu ƙuraiza akwai ƙainuka duka waɗannan ƙabilu ne da dandazo da cincirindo da bataliyar yahudawa wa zakara samhudi anna adadal qaba'il yahudiyya cewa adadin ƙabilun Yahudawa allati nazalat Yathriba wacce ta sauka bi Yathriba baina hinin wa akhar yazidu ala 20 wato adadin su yafi 20 wanda daga nan ne kuma suka yi ta haihuwa har suka mamaye wannan yanki wa dakhalat al-yahudiyyatu fil yaman haka nan Yahudawa suka yi mamaye kasar suka danna kasar Yaman suka mamaye ta min qibali tubbana as'ad abi karab ta hanyar wani tubbana as'ad abi karab ta nan suka shigo wannan yanki fa innahu zahaba muqatilan ila yathriba farko dai shi ya tafi da sunan yaki zuwa wannan yanki na yathriba wanda daga baya ta koma madina wa atanaka hunakal yahudiya anan ne ya shiga addinin yahudanci waja bi hibraini min bani quraiza ila yaman ya taho da manya manyan yahuda guda biyu manyan manyan malaman yahuda guda biyu daga bani quraiza ya taho da su zuwa kasar yaman domin su ci gaba da yada wannan addini na yahudanci حكيم جاء باليسرى شفيق فلانت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزى القلب من لجج البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة واخذت اليهوديه الى التوسع والانتشار فيها wannan ya jawo yahudanci ya fara yalwa ya fara yaduwa a tsakani walamma waliyal yamana ba'dahu ibnuhu yusuf zunawas bayan rasuwarsa da ɗansa da ake kira yusufu zunawas ya zama shine sarki ko gwamna ko shugaba na wannan yanki hajama alan nasara min ahli najran shine ya samu damar kai farmaki da ɗauki a kan nasara na mutanen Najiran, wadda ahum ila a ce naƙil Yahudiya ya ce lalle kowa sai ya zo ya shiga addinin Yahudanci. Falamma abau haddala humul ukhudud da suka ƙi shi ne yasa aka gina musu ramuka wa aharaka bin nari ya ƙona su da wuta gaba ɗayansu. Walam yufarrik bainar rajuli wal mar'ati wal atfali sigari wa shiyukhil kibari. Da ya tashi wannan ta'addanci nasa na babbaka da ƙona waɗanda suka yi imani da Allah a lokacin da wuta bai bambance tsakanin namiji da mace ba duk an sa su a wuta hakanan har da ƙananan yara da tsofaffi duka an ƙona su har ma in shi ne ƙisar da ya zo a hadisin suhaibun rumi wanda imam musulun ya rawaito cewa wata mata ma ta taho da ɗanta an ce ta je ta faɗa wuta ko ta ba addinin sarki ko na yaro ta kama hanya sai kuma fargabar da tausayi da alhini na ɗanta ya taso mata ta dinga tafiya tana sulo sai ɗan ya ce isbiri ya ummi fa innaki alal haq ɗan ya ce ki yi haƙuri baba akan gaskiya kiki haka ta je ta faɗa wuta ta ƙone wa yuqalu inna adadal maqtulina ma baina 20 alfan ila 40 alfan hawa su malaman da suke bincike sun ce adadin mutanen da aka babbaka da wuta a wannan zamani sun kai dubu ashirin zuwa dubu arba'in وقع ذلك في شهر أكتوبر سنة 523 suka ce wannan ya faru a cikin watan Oktoba shekara ta 523 bayan haihuwar Annabi Isa. Wa qad zakarahumullahu ta'ala fil Qur'anil Karim fi suratul Buruj. Allah ya ambaci wannan abu da ya faru a cikin Alƙur'ani mai girma a cikin suratul Buruj. Idh yaqulu lokacin da Allah yake cewa kutila ashabul ukhdud an tsine ma ma'abota ramuka annar zatul waqut wuta ce ma'abocin huruwa suka rura a cikin wannan ramuka idhum alaiha qu'udu lokacin da su suke zazzaune a bakin wannan wuta wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud su shaida ne wato suna halarce a bisa abin da suke aikatawa ga muminai suratul buruj daga ta hudu zuwa ta bakwai wa amma diyanatun nasaraniya addini na biyu kuma da ya samu shigowa mun ce addinai hudu ne suka shigo larabawa suka gurbata su bayan bautar gumaka addini na biyu shine nasaranci faqad ja ila biladil arab nasaranci ya shigo cikin larabawa an tariqi ihtilalil habasha ta hanyar mamaya da habashawa suka yi wa ba'dil ba'athatir rumaniya da sauran yan gutsurtsoma da ake turowa waɗanda 'yanci ranin addini da suke tahowa daga ƙasar Rome domin yaɗa addinin nasaranci a wannan yanki. Wa kana awwal ihtilalil ahbashi lil Yaman. Wannan shine farkon mamaya da Habashawa suka yi wa ƙasar Yaman shekara ta 340 miladiya, shekara ta 340 bayan haihuwar Annabi Isa. Walakin lam yatul amadu hadha ihtilal sai dai wannan mamayar bata daɗe ba فقد طردوا منها ما بين عامي 370 ila 378 wato an kore su tsakanin shekara ta 370 zuwa 378 wato duka kenan ba su wuce shekara wato 40 ba suna yin wannan wato mamaya ta wannan yanki illa annahum shujju'u ala nasharin nasraniya sai dai an karfafa su bisa su ci gaba da yada addinin nasaranci wata shajja'u laha kuma suka samu ƙarfin hali wajen ci gaba da wannan wa qad wasala athna'u hadha al-ihtilal rajulun zahidun mustajabud da'awat a cikin wannan mamayar ne wani mutum mai tsoron Allah wanda Allah yake amsa addu'arsa wa sahibu karamatin an ce ma'abocin karamomi ne ismuhu famiyon ila najiran yazo kasar najiran wadda ahum ila dinin nasraniya yace su zo su shiga addinin nasaranci wanda a lokacin shine addini mai kyau falabbau da'awatahu suka amsa kiransa wa atanaqun nasraniyata suka shiga addinin nasaranci limara aw min ayati sidiqihi wa sidiqi dinihi saboda sun ga alamar gaskiyarsa da kuma gaskiyar addininsa to wannan shine abu na biyu addinin da ya yadu a cikin larabawa bayan yahudanci da nasaranci za mu ji rago kuma yadda ta ƙare a shirinmu na gaba insha Allah ta'ala وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفي هز اللواء رؤى اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تفحو القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات masu sauraro da haka muka zo ga ƙarshen wannan shiri na tarihin annabi zaɓaɓɓe a daidai wannan lokacin idan an kasance tare da mu a shirinmu na gaba malam zai ɗora daga inda muka tsaya a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da ke kawo muku shirin da kuma alhaji kabiru sani kwangila ya kasai wanda shi ke ɗaukar nauyin kawo muku shi wanda kuma muke addu'ar allah ya saka masa da alkhairansa amin sannan a madadin sauran yan uwa abokan aiki da suka yi hidima har shirin ya zo muku a cikin nasara habib ja'far mudobi ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ويا علم الهدى يفديك عمري وما لي يا نبي المكرمات فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي فأنت قداسة إما استحلت فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة وذكرك يا رسول الله زاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سقع وهديك مشرق في كل ذات وما لجنان عهد من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجلى المعجزات ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم جامل يسرى شفيق فلانت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسفلت دمعي ونزى القلب من لجج البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفي هز اللواء رؤى اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات ترقصون على أسانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبست لكم ميزا خنعتم خنوع الموفضين